همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة عشرين تقص قوة رمضان هجرة من زم الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبولة أليه دولة ثلاثين دبيار mun haɗu a wannan masallaci don ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a cikin suratul an'am insha Allah ta'ala kafin fara karatu za a karanta tambayoyi kamar yadda aka saba wannan tambaya yana cewa malam ana to bayan sallah in ina cikin masu rai ina so na yi sitta shawwal to malam zan iya yin sita shawwal kafin in biya wadda ake bina in ana bin mutum azumi wanda bai kai wata guda ba misali azumin da ake binsa ba ramadan gaba sha ba ya dan sha wasu ne daga cikin azumi watakila saboda larura ake binsa ba wani damuwa ai wajen ya yi su ya yi sitta shawwal din duka zai yayin su ya kuma yi sitta shawwal kamar misali ya sha azumi uku ko hudu sai ga mutane suna ta tambaya akwai kwadayin falala akwai kuma kiuyan aikata aiki mafi yawa saboda haka watakila yan azumi uku ake binsa ko hudu to amma wai yana tambayanka zai iya yin kuma amma sai zo yana tambayan shin zai iya yin wannan kafin wancan a inda kawai mutum ya yi irin wannan tambayan shine a ce ana bin sa azumi guda shida misali dama sita shawwal shida ake yi to sai zama bai samu daman yi ba ko rashin lafiya ko wani abu har shawwal din ma yayi nisa saura kwana bakwai ko takwas ko shidan kawai shawwal din ma ya gama bai yi sita shawwal ba sannan kuma ga uku ko hudu ko shida da ake bin sa tambaya domin samun ya za a yi a nan malamai sun yi magana akan maganar jam'un niyya sai niyya kawai na biyan ramadan kuma a lokaci guda yana ƙaunan ya zama ya samu falalar ladan sitta shawwal saura kwana shida shawwal ya fita sannan ana bin sa azumi shida na ramadan sannan kuma bai yi sitta shawwal ba sai niyan biyan wannan azumin ramadan ya kuma shigar da niyan sitta shawwal zai niyan biyan su da wannan shida ya kuma ɗora niyyar sitta shawara a cikin sha Allah ta'ala ya samu abuna kamar tsawaful wada da tsawaful abuna ifaba duk wannan ana iya hada su a guri guda amma wai mutum ga tsawon wata guda sannan ana bin sa azumi uku ko biyu yana kuma tambaya zai iya yin wancan kafin wannan duka zaka hada ka biya na ramadan din sannan kuma ka ci gaba da sitta shawwal insha Allah ta'ala wallahu a'lam wannan mai tambayar kuma sai bayan addu'a da sallama ce tambaya sa ita ce shi ne ya sha azumi guda goma sha ɗaya sanadiyar cutar alsa sannan bayan an gama azumi bayan ramadan kenan ya fara biyan azumin da ya sha ɗin to a duk lokacin da ya yi guda biyu sai cutar alsan kuma ta sake dawowa ta sake tashi to yana tambayan yaya zai menene hukuncin kuma yaya zai wannan ai duk wanda ciwo baya barin sa ya azumi shikenan kawai azumi ya sauka a kansa tun farko ma ramadan din ma ciyarwa ne kawai a kanka zaka ba bukatar wai ka ce bari ka gwada akwai wanda akwai wanda yace shi zai gwada yana ga yana jin karfin jikinsa likitoci ba su yadda cewa zai iya azumi ba amma sai ji kawai yana jin lafiya to mutum yana jin lafiya mana saboda ya sha magunguna kuma kullun zai ya sha sannan kuma yana cin abinci da sauransu to a lokacin da jikinsa ba zai iya ɗaukar yunwa na tsawon ini guda ko wasu awoyi ba ya kamata ya bi wannan dokar ya tsaya bai yi azumi ba wanda ya tinkara la'asar tana yi da aka kwashe shi bai san inda yake ba sai asibiti kaga wannan bai kamata ba Allah subhanahu wataala ya sauka kama mutane wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wanda suka zama ba za su iya yin azumi ba ko don ciwo ko don tsufa to kawai fidyatun ta'amu miskin ko kuma ce don don shekaru to sai su zauna kawai aikin su daga Ramadan ya kama suna raye kawai shine ciyarwa ko su tara ciyarwar su bayar gaba daya wannan kamar yadda Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yayi haka don haka ya halatta ko kuma duk yadda suka gani saboda haka ciyarwa ne akan ka a lokacin da ciwon alsa bata ba mutum damar yayi azumi ba wannan shine sauki ba wani gwada sai an yi jarunta ko kuma sai an yi ko ba laifi bane mutum dan yana cin abinci a cikin watan Ramadan matukar yana da uzuri Allah ya bada lafiya wannan bayan sallama da kuma addu'a ce malam don Allah a an samin tambaya na ni mace ce ba na samun tambaya na ya iso shi yasa tambayoyin suka yi yawa jero tambayoyi guda uku ne ko hudu ne ma saboda haka tambaya ta farko shine malam wai shin mace kam idan a cikin gida suke a idan a cikin a cikin gidansu take tana kuma zance tare da wanda aka bata shi tana zance ko hira tare da wanda aka bata shi to shin ya halatta za ta iya sanya turare a jikinta ya halatta a cikin gidansu za ta iya sanya turare balle ma tana zance da wanda aka bata shi a ga sai ta sake sanya turare shi ma karshen ta yana sanyo turare ai kafin yanzu saboda haka in ta sanya turare sai a yi karo da karo kenan ga turare ga turare yana ta tashi saboda haka ya halatta a cikin gidansu ta sanya turare in za ta fita waje ne ba za ta sanya turare ba ta sake tambaya cewa malam karanta kul huwallahu da falaki da nasi a wutiri sunna ne eh ya tabbata sunna ne kamar yadda a cikin wani littafi a salsabil abin aka ambata cewa eh za a karanta sabbih ma rabbikal ala da kul ya ayyuhal kafirun sannan za a iya kul huwallahu da kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas a witri duk da cewa wasu malamai suka ce suna ganin bai inganta ba wasu kuma suka ce yana da rauni kamar da Sheikh Nasir rahimahullah ta'ala ban karanta kai sai bayanin nasu ba amma wani wanda yake nake da sika da shi yace ya karanto tabbas cewa ya ce a akwai dan rauni cikin haka to amma malamai da yawa sun ce babu wani matsala wannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka wallahu ta'ala alam saboda kai an dau hakan za a iya dauka cewa za a yi in kuma wani bayani ya zo mana muka gano raunin haka tabbas to shikenan insha Allah ta'ala za mu iya dawowa akan maganar da muke kai sannan tambaya ta kusa da karshe ta ce a cikin tambayoyin da ta yi ta ce wai ta ba da uzurin tambayoyin ta ba sa isowa don ita mace ce to mazan ma wasu ai ba sa isowa tambayoyinsu amma dai ta ce malam ka yi maganan maza za su shiga a maza suna zuwa kasuwa a aljanna duk ranar juma'a to shin malam mata za su je ne ko ba za su je ba watakila ta ga abunan ba mata ba an bata cewa mata suna zuwa ba maza dai an ce za su je ko kuma 'yan aljanna an ce za su je kasuwa ranar juma'a za su ke zuwa ranar juma'a suna ganawa da juna amma mata ma Allah subhanahu wataala ba zai hana su hanyar ganawa da juna ba a duniya ma suke zumunci wannan ta je gumatar ko kuma su haɗu a wani guri balle a gidan aljanna inda komai an gama shi sai hutawa kawai don haka wataƙila ba mamaki tana tina to su maza za su dinga zuwa su ga abokanansu na duniya su kuma ba su ga abokanansu na duniya ba ha wannan mai sauki ne Allah subhanahu wata'ala zai iya yin sama da haka to haka yan aljanna suna zuwa kasuwa Allah ya sa dai mu samu zuwa in an gani za a gani ko ha da mata za su je ko ban da mata amma na so ba abun nan ba yawa ba ware tsakanin cewa maza za su je mata su je ba sai dai aka ce idan mazan suka dawo gida sai su ga matan sun ƙara kyau matan ma sai su ga mazan sun ƙara kyau wanda ke nuna mata a gida za a basu kenan a jiki don haka in sun dawo za a ga to wataƙila in ta je kasuwan ba za a ga ta ƙara kyau ba da ta zauna a gida mutum ya dawo ta ga ya ƙara kyau shi kuma ya ga ta ƙara kyau da su je kasuwa gaba ɗaya su dawo ba su bambance hakan ba wanne ya fi a gurin zaman auratayya saboda haka gwanda su zauna a gida maza su je suna dawowa tana kallon su da ce lazzatun abuna abuna menene jamalan fauqama wato kun ƙara kyau sama da yanda muka san ku shi kuma ce a'a ai ke ma sai naga gaba daya ban gane yadda na ganki ba kaga mata su faɗi haka maza kuma Allah ya sa mu faɗi haka to kaga wannan sai ya zamanto ko ba su je kasuwa ba babu laifi ai ba kasuwar bane inda suna cikin aljanna kamar an gama magana sannan daga ƙarshe shin malam sanya kimar mai hannu da yaran musulmai a yaran musulmai ya musulma ya halatta sanya kimar mai hannu ga ya musulma kam ya halatta koko idan ana so da su sanya hijabi su sitirce jikinsu gaba daya idan sanya mai hannu din akwai wani saukin mu'amala wajen hijabi akwai wadda ta ce idan ba a yi mai hannu ba hannun ta yana cikin hijabi to idan ta zo wani abu ya kama wanda za ta fito da hannunta ko ciro wani abu da take rike da shi ta ajiye to sai ta ɗago hijabin daga ƙasansa ya ɗago har sama ta nan za a iya ganin har wajen tsawon cinyanta har wajen tsawon abunan cibiyanta duk da cewa tana cikin tufafi amma dai za a iya ganin wannan to ta ita ganin ta wannan mai hannu wannan wani lokaci can a baya to wallahu ta'ala alam matukar mai hannu din baya nuna wani tsiraici ko kuma baya nuna fatar hannu din ko baya nuna jikinsu inda akwai sauki cikin haka kuma sannan tare da sifir cewa ba wani abu a cikin haka wallahu ta'ala alam saboda haka su sa mai hannu tare da cewa ya sitirce su ya sitirce su bai saba da tsarin musulunci ba wannan babu wani abu insha Allah ta'ala wallahu ta'ala alam ko kuma ta ta addu'a akan wasu bukatunta wallahu ta'ala alam muna fatan Allah ya sa a samu nasara wajen biyan bukatu wannan kuma ce malam bayan ya yi sallama ce malam bayan gaisuwa tare da fatan alkhairi a gare ka da sauran mutane amin Allah ya ji kan iyayenka da dukkan sauran mutane da suka riga mu gidan gaskiya amin amin malam ina so na yi amfani da wannan dama a madadin sauran jama'a da ke zuwa jin wannan tafsirin ina roƙon ina roƙon ka mana alfarma in akwai lokaci da kuma dama a sa mana tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka a kuma irin wannan lokacin bayan ramadan allah ya saka maka da alkhairi da mu baki daya amin a wannan ba tambaya ba ne saboda haka mun ji insha Allah ta'ala za a duba a gani bai izinin lafi a wasu ma sun turo ta hanyar tek ɗazuma wani tek din ya sake shigowa akwai masu mala umar su ma sun turo to wannan faɗi la alhamdu muna ga insha Allah ta'ala za a duba a gani in an samu dama kawai sai a sanya tafsiri a a irin wannan lokaci din ko a wata rana guda daya in an samu dama in an ga shiru ba a samu dama ba in an samu dama ko sai a ga ga an yi insha Allah ta'ala muna fata Allah ya samu dace wannan kuma ce malam menene hukuncin a menene hukuncin yan kasuwa da misali ana sayar da abu naira dubu ɗaya da ɗari biyar idan mutum ya tambaye su sai su ce masa naira dubu uku wato ma'ana sukan yi hakan domin ya yi ta yi shi kuma kawai bai saya ba sai ya saya shin wannan ri'a wa kaga ya ninka kuɗin kenan guda biyu to wannan riba ne ko riba sannan kuma ba zalunci a cikin haka to idan mutum wanda aka san cewa shi kawai ya zo ne in ya ce ka gaya masa gaskiyan kuɗin to in ka ƙara ba gaskiyan kuɗin ka faɗa ba akwai zalunci a ciki amma in yace nawa ne wannan sai ce bari in gaya ma mana ka taya sai ce dubu uku kawai shi daga gani sai ga abun ya masa a dubu uku alhali kuɗin dubu da ɗari biyar ma ana sayarwa wannan riba ne kenan ba riba ba ne riba ne duk yawan abin da aka ƙara akan kuɗin da aka saro kaya ko kuma ake sai da shi wannan yana iya zama riba ne amma inda a ce ya tambayi kuɗinsa ne da aka saro don ya bada riba sai aka faɗi wani kuɗi daban to wannan shine ke zama riba amma in mutum ya ga kawai kaya masa ya saya kuma a haka babu abuna amma in yake a gaya masa gaskiya sai aka iya gaya masa aka faɗi abin da yake ba gaskiyar ba wannan zai iya zama zalunci a ciki kuma da rashin kyautawa Allah ya kiyaye sannan wannan bayan yayi addu'a da kuma bayan sallama gaba daya ya ce malam tambayar sa shine idan mutum yana idan mutum yana jin ciwon kunne wato ciwon kunne wanda baya yana baya ruwa sai bushewa yake yi wani addu'a ya kamata ya rinka yi idan mutum yana ciwon kunne ko ciwon ido annabi sallallahu alaihi wasallam an zo masa da yaro ya dafa fiskarsa lokacin da yake ciwon ido yace azhibil ba'sa rabban nas washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa la yughadiru saqama ya faɗi haka za a faɗa kamar sau hudu ko zuwa bakwai sannan ya ce wanda duk wani gurinsa yake ciwo a jikinsa sai dafa wannan gurin sai ce a'udhu bi qudrati llahi wa izzati ko a'udhu bi izzati llahi wa qudrati min sharri ma ajid wa uhadhir ya faɗi haka sau bakwai insha Allah ta'ala zai samu lafiya ya kamata mutum ya rinka yin wannan yana daga cikin addu'an da ya kamata mutum ya rinka yi wallahu ta'ala alam har ma sahabbai suna koyar da ƴaƴansu wannan addu'a ne sannan wannan mai tambaya ya ce malam muna da cooperative society amma in za a baka bashi bashin kuɗi sai ka sayo fom akan kuɗi naira ɗari biyu ko ɗari uku sannan a baka bashin wannan kuma yi sharaɗi ne annasu ala shuruɗi mutane kawai akan shuruɗin su suke in sharaɗin cooperative din shine wannan kawai shikenan idan mutum aka bashi bashi kuma ya iya biya ko ya samu canjin gurin aiki da ana deducting a wato ana cire kuɗin wannan cooperative din a cikin albashinsa a gurin ma'aikatarsa sai watakila ya samu canjin aiki salarinsa ya tashi daga nan kenan ya koma inda ya koma sai ka samu irin wannan wasu sun yi keme mai kaman ba bashi yake bin su ba ba za su turo tambaya ba ya za su yi su biya bashi amma in aka ce ga wani sharadi nan wanda suka haɗu suka yi itibaki akan sannan ne za su turo tambaya don a faɗi abin da ita shari'ar musulunci kawai tana faɗan abin da shari'a yake ne zaka cika sharaɗin mutane ne cewa sai an sayi fom a bawa mutum bashi ta wannan kawai sai ka saya ɗari uku ko ɗari biyu kuma ko a ina kace in ka karɓi bashin irin wannan cooperative ɗin ko don ka kaura da aikin ka zuwa wani guri to wajibi ne ka lura a can sai ka cire madadin kuɗin su ka rinka turowa wato account ɗin su saboda bashi ne yana kan ka ila yau mai kiyamati sai ka biya mutane wasu sukan yi wasa da irin wannan Allah ya kiyaye mu wannan shi ma ce malam tambaya ta game da sallar nafila duk sallar nafila niyyar da niyyar da yace wannan najin an ansa irin ta an ansa ta tun a wannan saboda haka ba bukatar maimaitawa la da'iya ila takrar ai kawai sai wucewa wannan kuma bayan yayi sallama da kuma fatan alkhairi ga remu gaba ɗaya da sauran jama'a ce tambayar sa ita ce malam mutum ya tsinci kuɗi ya bada cikiya ko bai samu mai kudin ba to malam kudin ya zai yi da su wannan kudin zai iya amfani da su musamman in ba su kai malamai suka ce rubu dinar lukatsat idan ba su kai rubu dinar ba ko da idan ba su kai rubu dinar ba in tafiha ne dan kudi kawai kadan mutum ya tsinci ɗari biyu kawai da ya yi cikin iya wannan eriyan gurin ba a samu mai shi ba aka ce zai iya amfani da shi amma duk lokacin da mai shi kuma ya fito ya tabbatar to nan zai biya shi kudinsa amma zai iya amfani da wannan amma kudin da ya kai rubu dinari sama to anan zai idan ba a samu shi ba za a bawa wato ko kotu alkalai ko kuma abunan bangaren da aka ware don wannan aikin su rike wannan kudin suna ciki a inda shi ya zo su bashi amma bai kamata ya amfani da shi ba zaka sai bayar karamar intuwa ita ce ake amfani da ita ita din ma in mutum ya fito ma'abucinsu akan mayar masa da kudinsa wajibi ne a biya wannan kuma tambayar sa bayan sallama da addu'a ya ce tambaya ta ita ce na sai mota bayan wata biyu da suka gabata to shin malam tambaya ta shine wannan motar tana cikin zakka ko kuma ba ta ciki duk wanda ya san zai fidda zakka waɗansu mutane suna ɗauka cewa fidda zakka kamar takurawa ne fidda zakka falala ne fa a ce yau ka kai matsayin da za ka fidda zakka wannan abun ka gode wa Allah ne kana ta alfahari kana farin ciki tsakaninka da Allah subhanahu wataala ba a yi wa Allah dabara wai don mutum ya rage zakka ko ya ki fidda zakka wannan hatsari ne don idan mutum ya doso fidda zakka wata biyu kafin fidda zakkarsa malamai suka ce wata biyu kafin fidda zakka a yi kokarin tara dukiya duk inda take saboda dukiyar mutum watakila ba mamaki tana da yawa to kafin shekarar ta gama cika da wata biyu ya kamata aikinsa gaba ɗaya shine lissafin dukiya da yadda za a yi a fitar da sauransu don ya samu wannan gara basa da falala ta cewa ya fidda zakka kamar yadda ya kamata bai dace ba a ce mutum za a fidda zakka yana kokarin sayan wasu abubuwa wai wani kuma sai zakkarsa ta zo dab da za a fitar ko ya sayi fegi ko ya sayi gida ko wani abu nan wai zai wa Allah dabara ana hatsari ne tun yana jefa kansa cikin hatsari yana jefa al'ummarsa cikin hatsari rashin fidda zakka yana iya ɗaya daga cikin abubuwan da suka samu cikin halin da muke ciki na rashin nutsuwa da kwanciyar hankali da kuma tashin tashina a kowane lokaci Allah ya kiyaye haka zakka kawai a fidda ita wani dabara ka ce ka sayi mota ko wani abu nan wannan takardar bata gamsar da mu ba in kana so sai ka zo ka yi bayanin ya kai ka sayi mota mu tambaye ka me yasa ka saya kuma yaya abun yake insha Allah sannan mu baka ansa in na zakka ne mu karba lokacin mu kaiwa wanda suka kamata a gunan Allah ta'ala a wannan kuma masu zakkan ne suka shigo masha Allah ala wa ta'ala to saboda haka wannan yan tambayoyi yan kaɗan ne suka saura kwaya hudu bari mu karanta mu gani yace malam mahaifina ne ya yi aure ya yi aure da wata mata bayan rasuwar mahaifiyata to wata rana sai matar ba lafiya sai ni na kai ta asibiti da muka je aka auna ta aka gwada ta sai aka ga tana da ciki na tsawon wata biyar kuma alhali shi mahaifin nasa ya ce wata ɗaya ne da aurensu an samu tana da cikin wata biyar kuma alhali wata ɗaya ne da aurensu tsakaninsu da mahaifinsu to shin a nan kuma duk abunan sai ya gani kuma a cikin aiwa wata ɗaya tsakaninsu to shine yake shawarar zubar da cikin bayan wato su mahaifin da matar sai suka yi shawarin zubar da cikin bayan sun zubar da cikin a watanni kaɗan sai mahaifin kuma ya rasu wata to ina bincike wata rana ina bincike a cikin kayan mahaifin namu sai na ga wasiya ya rubuta tun 1989 kuma ya sa hannu cewa dukiyarsa a yadda addini ya tanada to amma kuma duk gidansu mahaifin nasa shi kadai ne musulmi duk sauran ba musulmai ba ne don shi ma mahaifiyarmu ce ta musuluntar da shi tambaya malam matar mahaifina tana da gado ko kuwa to wannan tambayar ga ta takarda ta yar ganganwa amma babban abu ta kunsa to ganin cewa ta kunshi babban abu to abin da ta kunsan ya fi karfin a faɗe shi a nan alasbika idan har Allah ya sa wannan mutumin ya ji sai ya same mu musamman zai ji daɗi bayan an yi sallar azumi wato in Allah ya sa muna raye an yi sallan idi daga bayan idi da kwana biyu uku hudu duk lokacin da ya samu dama insha Allah yawanci muna gida ko kuma in ya samu namban waya zai iya tuntuba a inda muke in akwai damar mu haɗu da shi a lokacin kawai sai mu haɗu da shi sai ya bijiro da wannan bayanin dalla dalla mu haɗa kai da sashin malamai waɗanda za su duba al'amarin a ga menene mafita a cikin haka sannan a bada an san wannan takarda saboda ta fi karfin mu a nan insha Allah ta'ala sai a abun wallahu ta'ala alam wannan ta ukun karfe ita kuma yace malam yayana ya shiga harkan maita shin ya halatta in ci abincin gidansa ko kuma in nemi wani taimako a wurinsa tare da tare da tare da faɗin mutane cewa waɗansu sukan sayi maitar ne don su yi kuɗi sannan malam ina so ‘yan uwana su yi masa addu'a Allah ya sa ya tuba daga wannan ya daina wannan abu ne cewa ya sai maita wannan ma ha yanzu ba kai tsaye ake ba da ansa a kanta ba saboda abubuwa ne abinda sun shafi aƙida to dole sai mun samu tabbas cewa yaya ne sayan maitar kuma ya maitar yake addinin musulunci ya yi magana akan kambun baka sannan addinin musulunci ya tanadar da mafita ga kambun baka sannan akwai tsafe-tsafe da ake yi wadda a al'adan hausawa suke kiran samaita al'adan yawanci ma mutanen arewacin najeriya suke kiran samaita sakamakon tsafe-tsafe to idan tsafe-tsafe ne har ta kai shiga abu na maita din to dole duk muna bukata sanin irin wa'annan abubuwa yawanci wasu za su yi tsammanin cewa kowace takarda za a ansa ta a'a ba zai yiwu ansa takarda kowace ba tana da haƙƙin ka ji menene haƙiƙa ne domin duk wanda ya kasa kunne a nan duk abin da muka faɗa a nan to kawai shi kenan ya ɗauka shi ne ansa kuma ya ɗauka ba gaba ba baya shi kenan kawai ansa to amma ba haka bane abun akwai abubuwa da yawa wanda malamai magabata akwai akwai tambayar da yanzu ko da ina da ilimi akwai tambayar da shekaru na ba kai ansa ta ba to shi yasa sai na haɗa kai da manyan malamai wanda suke da shekaru a gari kawai su shekarun su muke bukata bayan ilimin su su kara mana bayani sannan tukuna mu ansa akwai tambayar da ni kadai na mata kadan sai na hadu da koda kasa da ni a shekaru ne ko kuma daidai da ni a shekaru ko kuma sama da ni a shekaru wannan ba wai shekaru take bukata amma tana bukatan tattaunawa na ilimi to irin wannan shi yasa za ku ji wasu tambayoyin su kan fi karfin mu sai abu nan shi ma mai wannan tambayar in ya ji lallai shi ma insha Allah ta'ala bayan Ramadan bi izinillahi ta'ala in muna raye yana iya samun mu domin mu gane tantaccen bayani akan wannan al'amari wallahu ta'ala alam wannan na kusa da karshe ce tambayarsa ita ce akwai wata mata wadda ta haɗa kai da diyatta suna cutan maza sun cuci mutane uku tare da yaudaran za ta aure su amma ita damuwanta abun duniya ne kawai abun hannunsu yanzu haka ma suna kan cutan wani bawan Allah wani alhaji ne har faɗi suke yi kan cewa ba aurensa har faɗi suke yi kan cewa ba aurensa yarinyar za ta yi ba shi kuwa alhajin sai ruwan nera yake yi hidima yake yi wa yarinyar da mamanta har ma yanzu da yan uwanta har ma da yan uwanta duk yana ta musu hidima amma ba su da niyan bashi wannan yarinyar to tambayar sa anan ita ce malam tun da ni na sani zan iya gaya wa wannan alhajin sabida an ce in ka ga barna ka kautar da ita da hannunka ko da bakinka ko da abunan ko ka ci abun a ranka ba za ka azabul iman ba amma na hadisin duk da bai faɗi haka ba malamai suka ce a harkan aure in an zo an tambaye ka ka bayyana duk abun da ka sani game da mutum wanda zai auren ko game da yar da za a auren amma kai tsegumi ba a tambaye ka ba ba a yi shawari da kai ba ka tashi ka je ka zauna ka rinka bayani malamai suka ce wannan bai ba saboda haka yanzu ka jira kawai kana nan kana wulgawa idan allaji ya ganka wato allaji ya ganka kana zaune ya gane cewa kai wannan bawan Allah da nake ganin sa zai yi gaskiya bari in tambaye shi tunda wannan yarinya yar anguwar su ce to sai ka zazzage masa bayani amma a lokacin da allaji bai tambaye ka ba kar kai bakin ci- jini a gurin allazi ko a gurin iyayen yarinya alhali ba a shigar da kai ciki ba kuma shari'ar musulunci ba ta ce sai kai ba saboda ka tsaya inda shari'a ta tsaye da kai wallahu ta'ala ala daga ƙarshe wannan kuma tambayar ita ce shin mutum zai iya cin bashi don ya sayi hatsin da zai fitar da fidda kai zakar fidda kai zakar fidda kai ana fidda ita ne cikin abincin da ka mallaka in ka cire iya abin da za ku ci a rana ranar sallah kai da iyalan gidanka to duk abin da ya saura zakar fidda kai ta hau kansu amma lokacin da baka da hali iya abincin da zaka ci kawai yake kake da shi to shikenan zakar fidda kai ta ta sauka kansu amma in misali bashi ne irin na masu hali akwai inda zaka ga yan salari ne suna daukan albashi to amma ba a yi salari ba kuma ga lokacin fidda zakkar fidda kai din yayi to sai ga kawai bari ya karbi kuɗi tunda bashi da kuɗi a hannunsa to ya halatta gare shi ya dauko rancen kuɗi ya bayar ai ya sayi zakkar fidda kai ya bayar saboda ya san kawai insha Allah nan da wani sati ko kuma wani abu makamancin haka salarin su zai shigo sannan sai ya biya ko kuma wani wanda ya san kawai yana da wata dukiya ko yana da kuɗi ko yana da abu amma dai an samu jarrabawa a daidai wannan lokacin bashi da hali to wannan kawai zai iya karɓan bashi don ya biya wannan bukata din yana mai kwaɗayin ya samu falalan ladar zakar da kai wannan ya halatta gare shi amma wanda kwata kwata bashi da wani abu babu hanyar shigowa kawai ya kwaɗayin falala ya karɓi bashi ya fidda zakar da kai a wannan insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya dankara masa lada irin wanda ya saba dankara wa bayin Allah ba tare da ya fi da zakar da kai ba saboda rashin hali da yake da shi insha Allah ta'ala rahmar Allah wasi'a za ta yarwaci kowa da kowa da mu baki daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu dan mu fassara aya daya insha Allah ta'ala a ganin cewa a dama yau insha Allah ta'ala a wannan shekara ta abunan Ramadan na shekarar 1435 rana ce ta rufe tafsiri amma da na waiwaya sai ga manya-manyan bujiman malamai sun shigo wannan guri a gaskiya ba za a tsaya a abun nan ba sauran minti nawa muke da shi ne tuku minti nawa minti talatin yawa minti talatin insha Allah ta'ala na to inna Allah faliqul habbi wan nawa wurin tsayawa ne mai kyau saboda haka maganganun da za mu isan na saƙon rufewa insha Allah ta'ala minti biyar na ƙarshe ko kuma za mu raba mintuna mun ba wa sheikh umar a abubakar dokaji a cikin mintunan nan za mu ba wa sheikh musa hussein a cikin mintunan nan sai mu yi maganan rufewa insha Allah ta'ala a ƙarshe amma duk da haka ai za mu ji daɗin ka karanta mana alƙur'ani a wasu yawa kana karanta mana alkurani sai sheikh musa hussein ya zai mana bayani muna da minti takwas mun bashi malam umar minti takwas ko minti goma malam umar ni minti biyar malam su in akwai sakonni da za a isar minti biyar shi ma zai isa insha Allah ta'ala saboda haka alaran ma a karanta mana alkurani
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد
Allah ta'ala yana da sai a shekar Musa Hussein kwanan nan ya daga jami'ar Madina ya gama ta gaba daya ya kammala ya dawo saboda haka da kyawun sama irin sunan da suka dawo da dumi dumin sunan su yi mana tafsiri sai kuka dago abin wanda sun riga sun buga suke tafsiri saboda haka muna fatan Allah subhanahu wataala ya jagoranci cikin al'amari din Allah kuma ya albarka cikin karatun da aka yi haka insha Allah ta'ala Allah sunni na zama mai gabatarwa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina yi wa Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi godiya da ya kaddare halarta ta wannan wuri mai albarka a gaban malamina wanda ban kai in zauna a wannan kujera ba kawai kuma ban isa ya sa ni abu na ba ina roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya min jagoranci cikin abin da zan faɗa ya zan yayi daidai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na farko lura da cewa ‘yan uwana ne aka tara matasa a wannan wuri abu na farko da zan ainihin magana a kai ababuwa ne guda uku na farkonsu shine abinda kowa ya sani ina yi muku wasiya da ni kaina mai magana da jin tsoron Allah cikin magana da kuma ayyuka lura da cewa galibinmu mukan yi ainihin ayyuka na alkhairi amma sai a zo a samu aikin da ko kuma kalaman da suke iya warware ayyukan da muka yi wannan yana iya kai ga bawa hatsari mai girma a cikin rayuwarsa ta musulunci idan har zan yi aiki aikina don Allah don neman yardan Allah to ashe lalle ya kamata in tuna cewa sakamakona yana wajen Allah ya don haka kar na dubi abin da wani ke yi don haka ina mana wasiya da mu ji tsoron Allah cikin maganganunmu da ayyukanmu domin ba wanda zai saka ya mana da alkhairi ko da lada sai Allah da muka yi domin shi abu na biyu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da dukkan matasan nan sun san shi da yake cewa dukkan al'umma ta za ta shiga aljanna sai dai wanda ya ki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce waman ya aba ya rasulullah wane ne zai ki shiga aljannanka aljannar Allah ya manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man ata'ani dakhala aljanna wanda ya min biyayya cikin maganganu da ayyuka to hakika ya shiga aljanna wa man asani wanda kuma ya saba min cikin maganganu da aiki hakika wannan shine yaki aljanna da kansa saboda menene annabi sallallahu alaihi wasallam ata dukkan musulmi zan cewa ya yi aiki da abinda annabi sallallahu alaihi ya ce masa idan kai wannan aikin zai kai ka aljanna ko kuma ka hannu akan aikin da in ka yi shi zai kai ka wuta Allah ya kiyaye to don haka ya ku uwana matasa lura da cewa akwai yanayi na hamasa ta rayuwa ya kamata mutum ya san wace irin hamasa ya kamata ya yi amfani da ita a matsayin shi na matashi ana ana ainihin ɗaukan ilimi ne a wajen malamai waɗanda suka amsa sunan malamai ba ana ɗaukan ilimi a wajen waɗanda suke maluma ne amma ba maluma na ilimi ba don haka lura da cewa a matsayinka na matashi akwai malamai ahalus sunna da za ka yi karatu da su don za ka yi karatu a gunsu don ka amfanar da al'umma ka amfanar da kanka kuma ka amfanar da al'umma to a wurin su ya kamata ka je kai karatu ba inda za ka je kai karatu na hamasa ba domin karatu na hamasa shi ya kai mu cikin mummunar halaka irin wannan lokacin da muke ciki don haka nake kira gare mu da ni kaina mai magana mu je mu yi karatu a wurin malaman da za su karantar da mu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karatu na hamasa ba karatu na hamasa halaka yake kai mutum a ko ina matasa suna nan suna karatu na hamasa akwai kuma masu karatu na tsakani da Allah mai karatun hamasa fatansa shine ya zai je ya burge mutane to idan ko zan yi karatu ne don na je na burge mutane to wal iyazu billah da wannan niyya to haka ina mana wasiya da wannan mu ji tsoron Allah mu aikata abinda annabi ya mana umarni cewa in muka aikata shine zai kai mu zuwa gidan aljanna bi idnillah mu kiyayi dukkan abinda in muka aikata shi kuma annabi ya tabbatar mana cewa zai kai mu zuwa ga halaka Allah ya tsare mu abu na ƙarshe lura da cewa lokaci ne na ramadan lokaci ne kuma wanda za mu fita daga cikin ramadan nan gaba kaɗan lura da cewa kuma matasa ne masu karatun zamani da masu karatun addini ya kamata dukkan abin da ɗan adam ne zan zai ya tabbatar ya cika sharuɗan karɓan ayyuka guda biyu waɗannan sharuɗan karɓan ayyuka abu ne wanda kowa ya san su a cikinmu ba wanda yanzu haka a nan in aka ce ga wuta ga aljanna a rufe wannan kofa in baka furta su ba ba za ka shiga aljanna ba na tabbatar kowa zai iya ba insha Allah kowa zai iya sharuɗan karɓan ayyuka lura da na ambaci matasa masu karatun zamani masu karatun addini masu neman aikin gwamnati to ƙarin bayani zai zo in na faɗi waɗannan sharuɗa ɗin sharaɗi na farko shine da karatunka na zamani da ai karatunka na addini da karatunka na ɗaukan karatu a wajen mutane da sauransu ya shafi duka addini da kuma aikin da zaka nema a ƙarƙashin karatun da kai na sana'a to ya kasance duka suna ƙarƙashin cewa kana yin su ne don Allah sharaɗin karɓan aiki shine na farko ya kasance don Allah aikin ka kayi ne don Allah don Allah ya yarda da kai to wannan ya kasance to tsarin karatuttukanka da tsarin neman aikinka tsarin neman aurenka da komai da tsarin dukkan aikata aikatan ka kasance kana yin su ne a karkashin wannan sharadi da aka ce in kai Allah ya karbe su abu na biyu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa lalle Allah cikin sharadi sharadi na biyu shine ya kasance kana biyayya almutaba'a ya kasance akwai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta'atuhu fi ma amarakum wajtinabu anhu ma naha anhu wa zajara yi wa manzon Allah biyayya cikin dukkan umurni ko kuma hali wajtinabu anhu ma naha anhu wa zajara da nisanta dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi hani gare shi kuma ya tsoratar lura da cewa an ce sharaɗi shine sai kayi don Allah Allah ya karbi aikinka kayi don neman yardansa to ka sani hatta karatun da kake yanzu sai kayi don neman yardan don Allah sannan ka cimma nasara a cikinsa idan ko zan yi karatun zamani don na samu kuɗi in more rayuwata to wallahi ban ci riba ba kuma al'ummata ba za su ci riba da ni ba saboda asalin ban gina aiki na don Allah ba na iya ma kila ina kan hanya ta ta dawowa daga sabis in fadi a mota na mutu kaga ya kasance aikin daman ba a yi shi don Allah ba saboda gare mu ni ne magana dukkan abin da za mu yi shi da neman yardan Allah sai Allah sai ya taimake mu wanda muka yi shi da ikhlasin niyya da kuma biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine aikin da al'umma za su amfana da shi hadha wa ma indi wa billahi tawfiq wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum saki gabatar ran
yanzu insha Allah za mu saurari bakon namu da biyu shine Sheikh Umar Dokaji insha Allah eh daga bayan ya gama tafsiri a yau ya dawo insha Allah zai sa albarka cikin yan mutum da suka saura
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wa ta'ala muke fara godewa da ya bamu wannan ni'ima ta fara Ramadan da kuma kawo wannan lokaci mai albarka na cewa yau saura kwana ɗaya ko saura kwana biyu ko saura kwana uku a gama watan azumi ko ba da za a ce saura kwana ɗaya eh in mun gama yau in gobe aka ga wata kwana ɗaya ke ya rage mana in ka kirga da yau da gobe muka ce azumin kwana talatin ne tsara uku ya rage in kuma yau da gobe ne biyu ne ba kuskure a magana ta a na ga wani ne na ga wani ne yayi haka eh sai yau sauran kwana ɗaya ko sauran kwana biyu ko sauran kwana uku eh Allah ya bada tawfiki ya yan uwa kamar yadda a wajen wajen wani rufe wani tafsiri na dan fada kusan wasu abubuwan zan ƙara maimaita su anan shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ranakun da suka rage saura kwana uku ranaku ne na takaici yau watan ramadana ya tafi ya bar mu abun takaici ne abun takaici ne yan baya abun da suke fada salafus salih shine ina ma a canja watannin da ake azumtar ramadana su zama wata goma sha ɗaya ne watan da ake hutu shine wata ɗaya ba a ce wata ɗaya ake azumta ba saboda daɗi da zakin watan ramadana ya Allah wadaran wanda shi kuma Allah Allah yake a gama ramadana saboda yunwa tana damunsa Allah wadaran wanda Allah Allah yake a gama saboda baya cin taba da rana Allah wadaran wanda yake ga shi an takura shi wallahi haka salaf suke addu'a kai suna takaici suna kukawa tafi idan an gama za su yi wata shida suna addu'a Allah ya amsa su yi wata shida suna addu'a Allah ya sa su samu ramadana daga ba saboda girman wata ramadana ya yan uwa abun takaici ne ba abun murna bane ba abun farin ciki bane Allah ya saka wa malam tahir da albarka Allah ya masa jagoranci ɗawainiya da yake yi a ji a ta masa addu'an alkhairi ina ɗan sauraron sabon kuka da yake isarwa lata'if lata'if lata'if abinda za su samu sun kuka fajazahu Allahu khairan sai ayyan uwa muna cikin matsala da tafiyan wannan wata din babur na za a yi ba wane ne yake da tabbas nace da shi za a yi azumin mutum nawa an yi azumin da su last year presently ba ma tare da su suna gurin ubangijinsu su kai da Allah ya baka dama kai azumin wani gashi ana raye amma yana kwance ba zai iya azumin ba so ya yan uwa nayi wannan introduction din ne domin na isar da wani sako menene sakon shine tambaya kuma Ramadan muke bautawa ko ubangijin Ramadana ubangijin Ramadana to in Ramadan ya wuce mu ci gaba da irin ibadun da muke a cikin wannan wata din ya yan uwa Allah ya bada jagoranci Allah ya samu na cikin wa'inda aka gafarta musu a wannan wata mai albarka wallahi ya ɗan uwa abun tashin hankali ne abun tashin hankali ne ni ina yi wa kaina nasiha kuma ina muku nasiha kamar yadda malam Musa yake faɗa ba'd ramadan yadda muka tarbiyyantar da kanmu daidai gwargwado ko da ta dole ce ya zama na ta tasirantu a jikinmu mu ga daidai gwargwado azumin muka muna ci gaba da yin su mu ga sallar dare ana tashi ana yin ta ina fadan wannan abun saboda hatsarin da na san kasar mu take ciki saboda halin da wannan kasar take ciki saboda masifar da take ciki saboda kwale-kwale ne ba mu san inda ya fuskanta ba saboda direban ciki ya haukace kuma an masa shamaki da masu tuke ba wanda zai zo ya yi cikin oba saboda ya ci gaba da tuka jirgin kuma maujin ya zo irin irin irin igiyar ruwa din nan ya yankuwa kasar mu tana bukatan addu'o'in mu tana bukatan abin nan ibadun mu mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala kowa da kowa ya gyara kansa ba magana in hanga wane yana da problem wane yana da matsala wane yana da matsala wane yana da matsala ba ni me yake matsalar kaina me nake tare da ita na problem me na shiri na gyara kaina ba a cikin watan ramadana ba har a bayan watan ramadana ba muna maganan kawai watan azumi ba ubangiji ba na ramadan kare bane ubangijin watanni ne guda goma sha biyu yadda za a bauta masa a wannan watan a bauta masa a sauran watanni akwai aiki ya yan uwa duk wanda zai duba halin da ake ciki sunna muharraba musulmai muharrabi ko ina a tattakure ake mu ake bautarwa mu koma zuwa ga Allah wallahi aikin hannun mu ne ja mana wayannan abubuwa din bima kasabat aidina daraba Allahu matsalan qaryatan كانت آمنة مطمئنة فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون يأتيها رزقها رغدا من كل مكان wata al'umma ce wanda Allah yake bada misalinta da tana cikin nutsuwa da kwanciyar hankali tsakiyar dare za a yi tafiya a cikin wannan wannan kasa din za ka iya zuwa ka zo ka kwanta a kofar gida ka kwana ba abin da zai same ka za ka yi ajiyan kayanka insha Allah ba za ka samu matsala ta tare da su ba polis yana ganin ka zai baka kariya ne yana kaunar ka za ku gaisa ka wuce kai ma kana kaunar sa so da kai abokinsa ne shi abokinka ne a wannan kasar kenan ban san wace kasa bace kasar kuma ya ci harisku harara da min kulli makan arzikin ta yana zuwa ta ko ina akwai fetur akwai koko akwai coal duk abu na arziki akwai kayan abinci ya fi karfin talaka talaka kasar sun fi karfin kayan abincin abincin gidansu ya ci haris ko haragadan min kulli makan mutanen kasan nan fa kafarat bi an ubillah sai suka kafirce wani iman da Allah ya musu fa azaka Allahu libasal ju'i sai Allah ya dandana wannan kasar tufafi na yunwa wal khawfi da tsoro bima kanu yasnauna saboda abin da suke aikatawa mafi girman zunubi da ake aikatawa shine shirka mafi girman zunubi da ake aikatawa shine shirka duk zunubin da yan baya suka yi al'ummar da yanzu tana yin sa fir'auna cewa ya shi Allah ne mun samu wani mai waka ya ce wani ma baban Allah ne ya ce ya fi Allah duk da cewa yan kungiyar da suke tare da shi ma sun ce Allah wata ne da shi ya kira sunan wani shehi ya ce baban Allah ne na tabbata waɗanda suke wanda yake cewa shi yana tare da su ba ta tare da shi a wannan magana din takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hatta an hawli ar-rahmani walada sama da kasa tana so sama tana so ta wargaje ta zubo kasa kuma ta bude duwatsu su zubo mu hadu mu har kitse dan an ce Allah yana da a ina kuma da aka ce Allah akwai wani Allah daban mafi girman zunubi kenan fir'auna yanka yara yake yi ko to yanzu yan mata ake ɗiban haya a je ana zina da su su aifu a ɗabi 'ya'yan a yi abin da ba a san me ake da su ba zunubin ya fi wanda ake da fir'auna ya fi wanda ake da fir'auna an sani kuma ƙasa an sani manya an sani Allah ya zabar mu ba zai mace mana irin wannan bala'i da masifa ba kiran da nake ni in gyara kaina kai ka gyara kanka kuma ka duba naka ba na wasu ba ana cewa matsala ka ce su ne suka jawo mana no ka fara da kanka sun cika da wata magana da nake yawan fada bakar ibn abdullah al-muzani riwaya daga ɗansa abdullahi ibn bakar ibn abdullah al-muzani ana taron arafa taro ne na gafartawa Allah zai tambayi mala'iku mala'iku su ce ya Allah yan taron arafa sun zo neman gafara ne Allah ya ce na gafarta musu gaba daya wannan sahabin sai yake cewa ya jama'a kun ga miliyoyi da suka taru filin arafan nan idan yau aka samu problem ba a gafarta musu ba to zunubi na ni abdalla baka din abdalla musali ni da yau ba a gafarta musu ba ni kadai kaskantar da kanka a wajen Allah a cikin jama'ar ka sai Allah ya daga ka da haka wasu suke cewa in ka nuna kai mutumin kirki ne a cikin jama'ar ka gurin Allah mutumin banza ne duk wanda ya nuna a cikin mutanensa kuma shine makaskanci to a gurin Allah mutumin kirki Allah ya saka da Tahir yanzu yayi wata kalma da ta burge ni ta isa da yace ba wai kowace tambaya ce zan ansa ta ba wallahi zai iya amsa ta billahi azum zai iya amsa ta amma yace bari in yi tarayya da wasu tawasi'u na ilimi ya yi kuwa ɗalibai haka muke wannan girman kai kadai ba zai samu samu matsala ba ba a girmama malamai ba ka girmama manyanka ba ka girmama makwabtanka ba ka girmama kaza ka samu ilimi dan cikin cokali kana ganin kai ma ka fito wajen kowa irin wannan rashin kimantawa da rashin darajawa da ko ina a wargaje yake ko ina corrupted ko ina to Allah zai turo mana wannan bala'i da masifa din ya ga za mu je mu gyara ko kuma ba za mu gyara ba ya ci gaba buga mana irin wannan bala'i din Allah ya sa mu gyara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
jazakum Allah khair. da wannan jawabi mai taba zuciya na malam Umar Garo muna fata Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alheri kuma da fatan idan kunne ya ji jiki ya aiki wato a samu tsira baki da muna fata Allah ta'ala masa kayya saboda buwa da lokaci insha Allah malam akwai sakonni da zai gabatar muna yi wa malam Ahmad ah, Muhammad Gombe barka da zuwa insha Allah akwai bayanai da malam zai gabatar insha Allah a cikin mutum da suka sauraka abin da zai biyo baya
minti hudu ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a a ina ga bayani ya riga ya gabata saboda wannan nasiha da malam umar ya gabatar ba bukatan kuma sai an sake wasu abubuwa illa kawai iyaka shine dukanmu gaba daya mu ji tsoron Allah mu yi aiki da Allah abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mana na alkur'ani mu yi koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma mu dage da addu'a hakan zai sa insha Allah ta'ala mu samu nitsuwa da kwanciyar hankali ya dawo mana cikin wannan ƙasa tamu domin ba inda za mu je wanda ya wuce nan amma kuma ayyukanmu sun ɓata ƙasar don haka ya kamata mu gyara ayyukanmu su gyara ƙasar idan muka gyara Allah subhanahu wa ta'ala cikin ƙasa da kiftawan ido zai gyara mana abubuwan inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim don haka mu yi kokari mu gyara mu yi abin da ya kamata wannan kalmomi da malamar ya gabatar kalmomi ne wanda za a iya rubuta su da ruwan zinari wadda suka taɓa zuciya sannan kuma ya tunatar da mu cikin ƙaramin lokaci amma abin da ya shafi wato rayuwar mu ta ko ta wani bangare ko a nan garin ko a sauran garuruwan duk da muke rayuwa a najeriya kai ba ma najeriya kaɗai ba duk inda al'ummar musulmai suke rayuwa yanzu a duniya kusan wayannan kalmomin su ya kamata a gaya musu cikin wannan kalmomin sati biyu da suka wuce ba juma'ar da ta wuce ba ba juma'ar yau ba waccar juma'a kusan kalmomin nan irin wa'innan kalmomin irin su sheikh salih alu talib ya yi a gindin ka'aba wallahi lokacin da yake hudu ba ni nake gani sai da nace masa wannan je ka ce a gombe a najeriya kuma a najeriya ma a gombe ya zo ya tara irin mu yake musu irin wannan hudu ba saboda duniya duk gaba daya al'amarin da duniyar musulmai take ciki kusan iri ɗaya ne muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu gane mu gyara Allah ya taimake mu minti hudu sun cika insha Allah ta'ala fatan mu ga dukan mu gaba daya shine Allah ya sa abin da muka yi a cikin wannan wata mai albarka Allah ya sa karbabbe ne zama da muka yi ta yi anan muna karatu Allah ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba dukan mu kuma ku sani cewa muna da bukatan mu koma zuwa ga neman ilimi mu karanta addini mu gane addini kuma da cikakken ikhlas Allah subhanahu wataala zai taimake mu Allah subhanahu wataala yayi albarka a rayuwar mu wayannan malamai namu da suke kokari koyaushe Allah yayi albarka a rayuwarsu da manyan manyan malaman mu a gari Allah subhanahu wataala ya kara musu nisan kwana da mu baki daya ya kuma yi musu albarka a cikin rayuwa da zuriya da sauran kowa da kowa shugabannin mu kuma Allah ya ba su ikon yin adalci ya zuba rahama a cikin zukatansu su zamanto shugabanni na kwarai ga talakawa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wallahu ta'ala ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah khairan Allah ya saka da alheri a yanzu a gurguje kafin karanta addu'o'i ko kuma neman addu'o'i da yan uwa suka rubuto akwai jawabin godiya farko muna gode Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan rana mai albarka ya nuna mana tun daga lokacin da aka soma wannan tafsiri Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu wannan rana da ake ajiyewa sai kuma shekara mai zuwa in Allah ta'ala ya sa mu daga cikin rayu muna fata Allah ta'ala ya rayu mu da imani da ikhlasi ya kai mu wannan lokaci lafiya bayan haka muna sake gode Allah subhanahu wata'ala da ya ba wa malam lafiya da karfin jiki kusan ba taba fashi ba tun da aka soma azumin nan ba ma kusa ba hakanan muna sake gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya bawa shi alarma hafiz abdulbasit muhammad inuwa duk da irin ɗawainiyoyi shi ma da yake fama da su na aiki da sauransu ba a taɓa samun tasgaro ba ko da na rana guda muna fata Allah subhanahu wataala ya muku kyakkyawar sakayya kamar yadda dai malam Umar ya ce shine mu dinga musu addu'a Allah ubangiji ya saka musu da alheri da fatan abubuwan da suka kantar da mu za mu ci gaba da aiki da su kuma mu dinga Allah ya sa akwai abin da aka dauka saboda haka iya da kyau mu dinga tatar da kanmu irin wannan karatuttuka ya zama wato guziri a gare mu har zuwa azumi mai zuwa haka nan muna sake godewa hukumar makaranta da Allah subhanahu wataala ya bata jagoranci ta ba mu haɗin kai wanda ya kamata a cikin wannan aiki duk abin da muka nema matukar ci gaba ne na al'umma da addini baki ɗaya suna ba da haɗin kai muna fata Allah ta'ala ya musu sakayya kuma muna gode musu sa'annan kuma sauran yan uwa musamman masu shigowa daga cikin gari duka da irin ka'idoji da muke fama da su anan amma yan uwa saboda sun san abin da ya kawo su suna ba da haɗin kai ga jami'an tsaro muna fata Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri su ma jami'an tsaro din da suke ba da gudumawa wajen ganin cewa an yi wannan abu lafiya da izinin Allah an gama lafiya su ma muna musu fatan alheri Allah subhanahu wataala musu kyakkyawar sakayya haka nan masu daukan wannan karatutuka domin yadawa muna fata Allah subhanahu wataala ya ya sa su tarayya da su malam a cikin wannan aiki haka nan akwai wani kamfani wanda suka dauki nauyin sa wannan karatu a cikin tashar AIT talabijin kenan su ne demo and umolin table, uh, table water company to muna fata Allah subhanahu wata'ala musu kyakkyawar sakayya haka nan akwai wata baiwar Allah ita ma da ta ɗauki ɗawainiyar sanya wannan karatu a Yobe State Radio kasancewar a can ba a tafsiri a wasu yankuna aka sanya wannan karatu muna fata Allah subhanahu wata'ala mata kyakkyawar sakayya haka nan dukkaninmu da muke shigowa muna fata mu Allah subhanahu wata'ala ya mana kyakkyawar sakayya waɗannan malamai da suka zo suka tofa mana albarkacin bakin su musamman shi malam Musa Husaini da ya mana magana akan takawa da ikhlasi da kuma mutaba'a da kuma wato neman ilimi tukuru a wajen malamai da kuma nisantar hamasa muna fata Allah ta'ala ya saka masa da alheri da kuma sharta qabulil amal amal Allah ya saka masa da alheri haka nan shi ma malam Umar Dokaji da ya mana magana akan halin da kasa take ciki muna fata Allah subhanahu wata'ala ya masa sakayya da kuma nuna mana wato ci gaba da da'a bayan ramadan domin allah da muke bauta a cikin ramadan shine kuma ake bautawa a sauran watanni hakanan da kowa da kowa muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya manna sakayya muna wata allah subhanahu wa ta'ala kan wani nema da ya mana sannan masu kasance sun turo cewa wato akwai mp3 da suka kawo na wannan karatu tun daga na ɗaya har zuwa 26 a waje insha Allah za a samu sannan akwai bidiyo din duk da cewa bai cika ba wanda yake bukata zai je shagon sautin salafi a can jikar fari domin samun cikakken karatu din sannan akwai sanarwa daga da'awa a relief organization wato da'awa kenan da'awa kansu da ake cewa cewa akwai waɗansu yan uwa da suka gudo suke gudun fita daga dambuwa kusan mutum arba'in da wani abu to akwai ita wannan da'awa kansil tana iyakacin wato kokarinta domin ta ga ta tallafa musu to suna nan a cikin wani yanki a nan cikin gari saboda haka wanda yake da abin da zai tallafa musu to ya kai abin da ya niyya zuwa ofishin da'awa da ke can masallacin jeka da fari domin su su isar da da shi zuwa ga mabukata muna fata Allah ta'ala ya sa a taimaka sai masu neman addu'o'i akwai wanda zai yi external defense na masarinsa a biyu ke yana bukata mara da yawa sun yashi addu'a Allah ya bashi nasara sannan akwai wanda ya turo bashi da lafiya a sanya shi addu'a Allah ya bashi lafiya da wanda ya ce mahaifiyarsa ba ta lafiya tana fama da ciwon siga da ulsa da ma hawan jini da zazzabin malaria da typhoid duk ita kadai muna fata Allah ta'ala ba ta lafiya sannan da wanda ya ce mahaifiyarsa ita ma tana fama da hajijiya da wanda ya ce yana fama da matsalar aljanu da wanda yake neman cin jarabawa ko masu neman cin jarabawa da masu neman maza na gari mata kenan akwai kuma marasa lafiya daban-daban da wanda ya ce an masa transfer daga nan gombe zuwa jigawa zai koma bayan sallah a yi masa addu'a Allah ya sa can din ya zama alheri sannan da wanda ya ce ayyo mahaifiyarsa addu'a wato mahaifiyarsa addu'a wanda ya rasu da fatan Allah ta'ala ya gafarta masa waɗannan su ne assalamu alaikum warahmatullah
Sheikh Abdul Basi ya mana karatu ko na minti uku ne kuma ha yanzu. Yau insha Allah ta da karanta mana Qur'ani.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ya Allah duk abin da muka yi na kuskure da kurakurai da saba maka ya Allah ka ji tausayin mu ka yafe mana Allah ka kawo mana sauki a yanayin da muke ciki rayuwa a wannan ƙasa ta mu da sauran duniyar musulmai baki daya ya Allah ka gafarta mana zunuban mu ka gafarta mana kurakuran mu ka yafe mana zunuban mu ya Allah ka shiryar da mu ka tabbatar da albarkar ka ya Allah da rahamarka akan rayuwar mu a cikin rayuwar mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار iyayenmu Allah ka gafarta musu zunubansu Allah ka sa da mu da su muna daga cikin wanda ka yanta su a wannan yammaci mai albarka na ranar juma'a ya Allah ka yanta wuyayen iyayenmu da kakanninmu da iyayen iyayenmu da kakannin kakanninmu ya Allah ka hada mu da su a cikin aljannar firdaus iyalanmu da ƴaƴanmu zuriyarmu Allah ka shiryar da su Allah ka shiryar da mu ka shiryar da su ka tabbatar da digadigan mu bisa tsarin alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam yan uwanmu wanda suke cikin halin kakani kai ko rashin lafiya ya Allah ka ba su lafiya yan uwanmu na jini ya Allah waɗanda suke cikin wani hali ko ba su suka ko karewan tattalin arziki ya Allah ka farfado musu da arzikin su Allah ka azurta su ta inda ba sa tsammani ka azurta mu tare da su ta inda ba ma tsammani ya Allah ka yi albarka a rayuwarmu masu karatu a cikin mu ɗalibai ya Allah ka yi albarka cikin ilimin su ya Allah duk wanda ya gama makaranta Allah ka azurta su da aiki mai albarka Allah ka azurta su da aiki mai albarka ka sanya musu kana'a cikin abin da ka azurta su da su ka yi albarka ya Allah ya Allah a cikin rayuwar mu da rayuwarsu malaman mu da suke karantar da mu dare da rana Allah ka yi musu albarka Allah ka saka musu da alkhairi duk wanda yake da gudunmawa cikin tarbiyyantar da mu ko da kalma ɗaya ne ko ƙasa da haka ko mun sani ko ba mu sani ba Allah ka yafe masa zunuban Allah ka hada mu da su cikin aljanna firdaus اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله كربي كراتون da muka yi a matsaya ka sashi a mizanin hasanat Allah ka sa ka yadda da abin da muka karanta tun daga farkon Ramadan har zuwa yau ya Allah a cikin wannan masallaci ne albarka da ko ina ma ya ubangiji duk sauran yan uwan musulmai da suka yi karatu a gurare daban-daban ya Allah ka sa yardaje ne wannan karatu nasu Allah ka karbi wannan karatu ka sa a mizanin hasanat ya Allah duk inda mutum biyu yayi sama suke haduwa a cikin wannan wata mai albarka da nufin karanta alqur'ani da kyakkyawan niyya ya Allah in sun yi kuskure Allah ka yafe musu abinda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana Allah ka hada mu a gidan aljanna firdaus yadda muke haduwa a wannan masallaci muke karatu ya Allah ka ɗebe mu ka tsunduma mu cikin aljanna firdaus Allah ka sa muna daga cikin waɗanda ba za su yi nadama ba duniya da lahira Allah ka sa muna daga cikin wanda suka rabauta duniya da lahira اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا تلاوتنا وتقبل منا صالح أعمالنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اكفنا شر أعدائنا بما شئت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء أو شر اللهم عليك به إنه لا يوجزك اللهم عليك بأعدائك أعدائنا أعداء الدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا لنعلم علم اليقين ونعلم أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من النار اللهم افتح لهم في قبورهم ونور لهم فيه يا حي يا قيوم اللهم اجمعنا وإياهم في جنة الفردوس يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل أبناءنا قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعيذهم بك وذرياتهم من الشيطان الرجيم اللهم إنا نعوذ بك من أن نرى في أهلنا أو ذرياتنا ما لا نريد يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارض عنا في الدنيا والآخرة اللهم كلنا ولا تكن علينا يا من لا يوجده شيء في الأرض ولا في السماء اللهم كلنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا يا من لا يوجده شيء في الأرض ولا في السماء اللهم بارك لنا في عمرنا واحفظنا بحفظك اللهم احفظنا بحفظك اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في بلادنا اللهم أنزل علينا بركة من, من عندك في بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل الرحمة في قلوبهم يا رب العالمين على رعايا على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام إنك قادر على ذلك يا من لا يؤجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم ما قسمت في هذا اليوم المبارك وفي هذه الأمسية المباركة من رحمة ومغفرة وعتك من النار فارزقنا منه أوفر الحظ والنصيب اللهم تقبل منا دعاءنا واستجب لنا دعاءنا وقض لنا حوائجنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين واجعل لنا فيها من الخير يا رب العالمين يا أرحم الراحمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا حي يا قيوم يا من لا يوجده شيء في الأرض ولا في السماء اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم أتمم لنا رمضان بخير اللهم أتمم لنا رمضان بخير وآتر رقابنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وأعد علينا رمضان سنينا بعد سنين اللهم أعده علينا أزمنة مديدة وأعواما أديدة إنك سميع قريب مجيب الدعوات ونحن نلبس لباس الصحة والإسلام والإيمان وما ذلك عليك بعزيز إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم بارك لنا في كل شيء إنك سميع قريب مجيب الدعوات وأنزل علينا ما لا ما لا نظن يا رب العالمين من بركتك ورحمتك ومغفرتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين ووفقهم العمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهد فتاة الإسلام يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ومن عليهن بالحجاب والحياء والخشمة يا ذا الجلال والإكرام وما ذلك عليك بعزيز اللهم اجمعنا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا التمسك بكتابك العزيز يا حي يا قيوم يا من لا يوجده شيء في الأرض ولا في السماء اللهم ما قسمت في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك من رحمة ومغفرة وعتك من النار فارزقنا منه أوفر الحظ والنصيب وما ذلك عليك بعزيز يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم عف عنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم لا تطردنا عن جنبك ولا تطردنا عن رحمتك ولا تطردنا عن, عن, عن, عن مغفرتك اللهم إن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم إن طردتنا فإلى من نلجأ يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعلم ونؤمن ونعلم أنه لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم خذ لنا يا لو اللهم خذنا إليك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم يسر لنا أمورنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين من الكفرة والمنافقين والملحدين يا من لا يوجده شيء في الأرض ولا في السماء اللهم ثبت الأخوة بيننا وبين إخواننا المسلمين اللهم ثبت الأخوة والمحبة بيننا وبين إخواننا المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وما ذلك عليك بعزيز اللهم أعيد علينا رمضان سنينا بعد سنين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وتقبل منا صالح أعمالنا واستجب لنا دعاءنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا أو أراد ديننا بسوء أو شر اللهم اكفنا شره بما شئت يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم من كان في عسر فيسر له يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ومن كان في فقر فارزقه من حيث لا يحتسب إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم يا رب العالمين كلنا ولا تكن علينا ومن علينا بالتوكل عليك في حياتنا في الدنيا والآخرة واجمعنا في جنة الفردوس اللهم اجمعنا في جنة الفردوس اللهم لا تحرمنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا اللهم إنا نشكو بأسنا وضعفنا إليك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اجبر لنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك مسألة المساكين وندعوك دعاء المذنبين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وآتك رقابنا يا رب العالمين من النار وأخرجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من خزي الدنيا وع- وعذاب الآخرة اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك